بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم رضي الله ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake ba mu dama inda za mu ci gaba da karatunmu na hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin littafin arba'una hadis insha Allah za mu tashi cikin hadisi na talatin da takwas الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ko kuma a wani abin gamin maftaratuhu alaihi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه wannan hadisi wanda wanda Bukhari ya ruwaito shi da kuma kamar yadda aka faɗi aka same shi daga Abi Hurairah radiyallahu anhu a cikin wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah ta'ala qal lalle ne Allah madaukakin sarki ya ce kenan wannan hadisi ne wanda yake hadisi qudsi man adali waliyan duk wanda ya ƙi mini waliyi duk wanda ya ƙi mini waliyi ana ya rike shi a matsayin maƙiyi ko kuma a wani aka ce man ahana man ahana li waliyya duk wanda ya wulakantar mini waliyi to Allah da ya ce wanda ya haka nan faqad azantuhu bil harb haƙiƙa na yi mishi sanarwa na yi shela na sanar da shi cewa za mu yi yaƙi. To kaga kenan wanda Allah ya sanar da shi cewa zai yaƙi da shi kawai Allah yana nufin zai hallaka shi kenan tunda babu wanda ya sai yaƙi da Allah tabaraka wa ta'ala. Don haka shi kuma waliyi wani bawan Allah ne da Allah yake zaɓar shi ya ba shi waɗansu halaye waɗanda suke masu kyau. kuma muhimman sifofin waliyi su ne imani da tsoron Allah kamar yadda Allah da kanshi fassara ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun sai Allah ya fassara kuma waliyan menene su sai ce allazina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka ba da gaskiya kuma suka kasance suna tsoron Allah don haka mutum yana da imani kuma yana tsoron Allah to wannan shine ake ce ma waliyi ko da bai da karama eh ko da bai da karama to wannan waliyi ne in kuma Allah ya bashi karamai to shikenan wannan eh Allah kuma ya mishi ƙari ne akan bai wadda ya mishi amma dai shi kamar da na faɗi bawa ne wanda za a samu eh mai tsoron Allah wanda yake yana da ilimi kuma yana aiki da ilimin shi kuma yana tsantsanin haram iya yadda zai iya ba a ce bayyayin sabo ba amma za a same shi bayyana cewa akan sabo ko da ya yi shi to yana inda za a gane shi wali ne to bayya dawwama akan sabo sai tuba ya bar shi ba kamar yadda su annabawa su ma'asumai ne yawwa su ma'asumai ne kuma eh kamar yadda Abu Yazid al-Bastami yake cewa da za ku yi duba zuwa wani mutum an ba shi karamomi har ta kai yana tashi sama cikin iska yace to kar ku yi koyi da shi har sai kun yi duba eh لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى تربع في الهواء فلا تقتدوا به كرك يكوي دشي حتى تنظروا هل سيكون يدوبا كيف تجدونه عند الأمر والنهي سيكون يدوبا يعني كي سامن شي وجن هورو دهن abin da Allah ya ce a yi da annabi ya ce a yi ku diba ku ga yana yi abin da Allah da annabi suka hana ku diba ku ga yana hannuwa wa hifzil hududi da kuma kiyayewan dokokin Allah ku yi ba ku gaina kiyayewa wa adabi shari'ata da kuma ladubban shari'a to yanzu akan wannan ne zai ku kiyaye amma yace duk irin karamomin da aka bashi ba da wannan bane za ku auna shi ku ce mishi wali sai ya kiyaye irin wa'innan abubuwan wannan dan haka eh Allah ba mu wali ta kashe ta gaskiya wanda Allah ya alƙawari cewa masu ita to babu wani tsoro a kansu kuma ba za su yi bakin ciki ba la khafun alaihim wala hum yahzanun to sannan wai abinda za mu gane a cikin wannan magana shine sharrin kiyayya ga wali wannan duka ta'arifin waliyin ne muka yi amma abinda za mu tuna abinda Allah ya faɗi cikin wannan hadisi wanda manzon Allah ya ga mana shine cewa duk wanda yake wali ne irin wannan halayen da aka faɗi Allah ya ce kuma dan irin kulaci da Allah ya nuna dan ya nuna waliyin nashi ne yana san shi wanda ya ƙi mini waliyi wanda ya ƙi mini waliyi ka gani to wannan na sanar da shi cewa za mu yaƙi wal iyadu billah da haka wannan kawai zai halaka babu wani makawa da haka mai kin waliyai mai musun waliyai ya bar wannan ya tuba zuwa ga Allah dan ya shiga hanya halaka wal iyadu billah kuma wani wuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man aza mu'minan duk wanda ya cuci mu'mini faqad azani haqiqa ya cuce ni wa man azani kuma duk wanda ya cuce ni faqad aza Allah to wannan haqiqa ya cuce Allah ta'ala madaukakin sarki yace wa man aza Allah duk wanda kuma ya cuce Allah ta'ala madaukakin sarki falyatabawwa maq'adahu minan nar to ya riki masaukin shi a cikin wuta kenan wannan kawai an tabbata cewa dan wuta ne kenan ya riki masaukin shi ma a cikin wuta daga cikin wuta wal iyad billahi da haka cutar mumini musiba ce balle kuma in ya zamanto wali duk da cewa sun fasar cewa waliyin ma mumini ake nufi to sannan kuma inda za a san hallo har yanzu dai sharrin cutar da bayan Allah Allah bai son haka nan akwai wata hikaya da aka yi ruwaya an ruwaito anna jarjis cewa jarjis alaihi salam kana min anbiya bani isra'il ya zamanto daga cikin annabawan bani isra'il وكان في زمانه ملك كما أزامن شأكو ونسركي wanda yake ya zamanto kasir al-fasadi wanda yana yawan sabon Allah famana Allah ta'ala anil matari sai Allah ya hana ruwan sama saboda zalunci wannan sarkin nan to shikenan hatta asrafa huwa wa mun ma'ahu ala al-halaki har ya zamanto shi wannan sarkin da wanda suke tare da shi suka kusa halaka فركب في عسكره في هوتكن رندنش حتى أتى إلى جرجيس هل يزورون النبي ده أكن جرجيس فوجده في صومعته هي ساميش أتكن ورم بوتش وهو يكثر التسبيح والتقديس شكمنا يويت تسبيه ده تقديس معناه سبحان الله ده معناه تسبيه ده كي شين التسبيح والتقديس ده كما ديك ألف ركتي الله فقال له في ونن سركن نيتي ما ونن النبي نن يا جرجيس يا كي جرجيس inni uhmiluka risalatan ila rabbika ni ina daukar da kai wani sako zuwa ubangijinka fa qala lahu jarjis sai jarjis annabin nan yace ma wannan sarkin nan wa ma hadhihi risala wace ce wannan sakon da kake so in kai ma ubangiji qala sai yace taqulu li rabbika ka ce ma ubangijinka ya atina bil matar ya zo mana da ruwan sama wa illa in ku ba haka ba a zai tuhu to zan cuce shi uziyatan yasma'uha sa'irul bashari cutar da dukkan mutane he sun ji ta sauran mutane duka baki da sun ji ta to shikenan fama yace fama mana anal mataru fama mana anal matara ghayruhu yace ai babu wanda ya hana mana al matara ruwa ghayruhu in ba shi ba shikenan fa dakhala jarjisu shi wannan annabin nan jarjis sai shiga ila mihrabihi zuwa wurin bautar shi mihrab yana daukan ma'anan masallaci ko wurin ibada da yana daukan wasu ma'anoni shikenan wa qad kharasa haqiqa shi ya kurumce ma min khawfin lahi ta'ala saboda jin tsoron Allah madaukakin sarki an jawabihi game da amsan da Allah zai bada saboda shi wannan sakon ya mishi girma shi annabin Allah kuma a ce ya gaya ma Allah cewa za a cuci Allah subhanallah abin ya mishi girma faja'ahu jibril sai jibril ya zo mishi alaihi salam aminta Allah ya tabbata a gare shi bi amrillahi da horon Allah azza wa jalla wanda yake ya buwa ya girmama aqala lahu sai mala'ika mala'ika jibril ya ce ma wannan annabin hatir risalata allati ma'aka ka zo da saƙon nan wanda yake tare da kai alal wajhi alladhi qila laka kuma akan fuskan da aka gaya maka ma'ana ka zo da wannan arisalat saƙon nan ka zo da ita kuma irin yadda aka gaya maka tunda Allah ya san cewa an mishi saƙo shi kuma yana koya bai so ya gaya ma Allah saboda abin yayi nauyi yayi muni faqala jarhisu sai annabin nan jarhisu yace inni akhafu min Allah ta'ala lalle ni ina jin tsoron Allah madaukin sarki inda makali hadal qawl wajen faɗan wannan zancen ko wannan mai zancen in faɗi wannan magana ta wadda wannan mutumin ya faɗi ina jin tsoron gaya ma Allah haka fa qala lahu jibril sai jibril ya ce mishi kul kama qala kai dai ka faɗi kamar yadda wannan sarkin ya gaya maka haka za amara Allahu al-aziz al-muta'al haka ne Allah wanda yake mabuwayi madaukaki yayi horo فقال جريس في جريس يتي إنه قال للي wannan sarkin yace in lam yatina bil madar in dai Allah bai kawo mana ruwan sama ba وإلا آذيته أذة يسمعها سائر البشرية إن بها كان متوزن تشوش الله وتتتدى بالثورة متعنه سنشيتا فقال جبريل هي جبريل يتي يا جديس يا كي جديس ربك يقول لك أبنجشن كي يتي مكا قل له كتي مشي بماذا تؤذيه دمينين ذاك تشوشي فمضى جرجيس شيء سي جرجيس نن يتهي إليه زوا ونن سركن وبلغه الرسالة إسد ساقون دا الله يتي أقامشي qala al-malik sai wannan sarkin yace la qudrata li ala uzaytihi ni ban ni da iko akan cutar shi illa min wajhin wahid yace kawai sai daga fuska guda li'anni da'ifun saboda ni mai ramni ne wa huwa qawiyyun shi kuma mai karfi ne wa ana ajizun kuma ni mai gashiya ne wa huwa qadirun shi kuma mai iko ne wa innama uzi ahbabahu bari dai zan cutar da masoyan shi ne man aza ahbabahu faqad azahu yace kuma duk wanda ya cutar da masoyan shi ai hakika ya cutar da shi ne subhanallah kaji a wannan wannan sarkin ya fadi fa jibril sai malaika jibril yazo fa qala hiti ya jarrisu ya kai jarrisu kullahu ka ce mishi la tafa'al kakka aikata haka nan fa nahnu na'tika bil matar mu za mu zo maka da ruwan sama ثم جادت السماء سنه سما تسامد بالسحاب da giragizai وامتلأت الصحارى بالسيول sai sahara sahara duka ta cika da tabkuna ruwaye suna ta gudu min kulli janibin daga kowane daga kowane gefe ruwaye suyul duka suka yi ta suyul ruwaye duka suka yi ta abin ga suka yi ta gudu ko ina muddata salasati ayyami har tsawon kwana uku wa amara Allah annabat kuma Allah ya hori annabat tsirrai duka wazzar da da shibka an yatla an yatla duka su su su su hudu falamma ra almaliku ya yadda sarki ya ga zalika haka nan ata ila jirjis sai zo wurin wannan annabin nan jirjis wa huwa fi sawma abihi yana cikin wurin bautar shi yaksiru min at-tasbih wa at-taqdis yana yawaita tsarkake Allah da kuma girmama Allah da kuma ƙara tsarkake Allah a kharaja ilayhi sai fito zuwa gare shi wa qala lahu sai ce mishi ya hasa ya kai wannan ma turidu minna ne kake so daga wajen mu kuma shi wannan annabin hankalin shi ya tashi saboda ya san wancan gamin da wannan sarkin ya zo ya zo da magana wadda take mai tsanani akan Allah shi ne hankalin shi ya tashi hewto ce ni kake so kuma a wajenmu shi kenan liman la tashtaghilu bi mulkika anna me yasa wai baka shagaltuwa da mulkin ka bar mu mu la tuhmilna misl tilkar risala karka dora mana irin wannan sakon wanda na wancan gama fa inna fiha faza'atun saboda a cikin ta akwai faza'a ma'ana akwai munananci wanda yake mai tsanani game da wancan sakon da ka ba mu na fari faqala sai ce ya nabi Allah ya kai annabin Allah ma ataitu harban yanzu ba yaki na zo ba bal silman badde na zo ne kwancin hankali zaman lafiya wa qadin fataha basari ce kuma hakika basira ta ta bude fa inna man amila al ihsana ma aduwihi saboda duk sarkin da ya aikata kyautatawa tare da makiyin shi li ajli waliyihi saboda masoyin shi yajibu an tasjuda lahu aljiba an tasjuda aljibahu li azamatihi to wannan ya wajaba fuskoki ko kuma goshina goshi goshi goshi su yi sujada li azamatihi saboda girman shi wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wa la ma'budu bi haqqin siwahu yace to ni na shaida ba wani sarki abun bauta da sai sai Allah ko babu wani abun bauta da gaskiya in ba shi ba Allahu akbar to wannan wai duka abin da sana kama wannan kissan dan mu gane muhimmancin da Allah bai so a taɓa bayan shi bai so a cuci bayan shi to ka gani har yanzu dai ma'anar tana nan ta wadda Allah ya ce duk wanda ya ke min waliyi na to na mishi izini na mishi shela cewa za mu yaƙi ni da shi shi wannan cewa ne zai cuci ban Allah amma Allah ya ce ya bari sai aka mishi ruwan sama amma kuma hikima ce ta Allah dan Allah ya nuna wani abu a cikin wani abu shi ma Allah ya sa wannan ne sababin shirye shi ai ba dan ya isa ma Allah wani abu ba to sai gashi amma dan Allah ya nuna dai matsayin bai so a taba masoyan shi bai so a cuce su kuma a lokaci guda sai Allah ya arzuta wannan bawan Allah sababin wannan sai ya musulunta shi wannan sarkin nan To shikenan wannan ci gaba da wannan hadisin kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yake ci gaba da gaya mana da abin da Allah ya faɗi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in eh ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi ko kuma mimma aftaradtuhu alaihi Allah ce kuma bawana bai taɓa kusantuwa zuwa gare ni ba da wani abu ma'ana da wani aiki da zai bai taɓa kusantuwa zuwa gare ni ba a habba ilayya wanda shi ne na fi so ya fi soyuwa zuwa gare ni min maftarattu alayhi na daga abin da na farlanta a kan shi Allahu akbar to sai Allah ya nuna cewa bawana bai taɓa kusantuwa zuwa gare ni ba da wani abin da na fi son shi kamar abin da na farlanta mishi ba abin da na fi so a cikin ayyukan da bawa zai wanda yake so ya kusanta da ni to babu abin da nake so kamar abin da na farlanta mishi kamar su sallah kamar su azumi abubuwa dai na farilla to duk abin da bawa zai kusanta zuwa ga Allah Allah babu abin da yake so kamar su abubuwan nan na farilla don haka kenan farilla to ita ce abu wadda take ta farko wadda ya kamata a fara yin ta in aka yi ta ta tabbata tunda ita ce fondation in babu fondation gini zai zube kuma a itce ita ce gindin iccen in babu ita babu yadda za a bada fure yanzu in ta samu ne in nafila ta zo sai ta yi amfani to shi yasa ci gaban hadisi qudsikin sai annabi sai sai Allah yake kuma wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu Allahu akbar kuma bawana ba zai gushe ba yana kusantuwa zuwa gare ni da yin nafilfili har sai na so shi kaga ashe abin ga abin da nafilfili suke kawo amma bayan farloli sun cika wannan shine babban muhimmin abin da ya kamata mu gane dan duk mutumin da yace zai gini babu foundation wannan wahala ne sha komai tsawon shi zubiya zai to in kace zaka yi nafila babu farilla wannan ka sha wahala ne duk nafila da zaka bai amfani ba baka yi sallar farilla ba bai kamata ma ka kawo sallar nafila baka yi azumin ramadan bai ma kamata ka azumin tarawih ba baka yi azumin baka yi hajjin farilla ba bai ma kamata ba ka sai kai haji na tatawuri baka fidda zakka ba bai ma kamata ba ka ringa ma Allah wayo ka ce kana yin sadaka ko a komi sai farilla ta samu sannan waɗanda suke na nafilan sai su yi amfani in har farilla ta samu a to nafila akwai ta amfani kwarai wadda za ta sa maka har Allah ya so ka isa ya ce wala ya zalu abdi bawa na bayya gushewa ya taqarrabu ilayya yana kusantuwa zuwa gare ni bin nawafil da yin nafilfili hatta uhibbahu har sai na so shi to Allah ya so mutum kuma shikenan ta kare eh kamar yadda hadisin da aka samu daga Abi Huraira cewa inna Allah ta'ala lalle ne Allah madaukin sarki idza ahabba abdan idan ya so bawa da a Jibril sai ya kira Jibril فقال سيتي إني أحب فلان فأحبه لليني إنا سمواني قيما كسوش الله da kanshi yake son mutum kuma ya ce wa mala'ika jibril so shi fa yuhibbuhu jibril jibril sai so wannan mutum ثم ينادي في السماء sannan jibril sai kira a cikin sama sai kulu sai ce inna allaha lalle ne allah yuhibbu fulana yana son wani fa ahibbuhu kuma ku so shi fa yuhibbuhu ahlu samai dukkan mazawa sama he su so shi thumma yudau lahu alqabul fil ard sannan kuma he a sa mishi amsuwa a cikin ƙasa ma'ana a ƙasa ma he a sa mishi so a wurin mutane mutane su amshe su dinga son shi kaga soyayya Allah ashe abce wadda take mai girma to in dai mutum bayan yayi farilla sai kawo nafilfili yake bayan sallar ta farilla kuma yake ta yin nafilfili bayan azumin ramadan kuma yake ta yin tadawwi bayan hajji yake zuwa nafila bayan zakka yake yake bada kuma sadaka ta nafila ko kuma a'a akwai azkare wanda ake so wanda ba wajibi ba Allah ya sa kai kuma ka dora ma kanka so kake yin nafilfili kuma azkare na tariqa ko kuma ba na tariqa ma wanda za a dawo ma ayi ta yi to wa'annan duka in dai farilla ta samu aka dinga yin su to in mutum bai bar yin su ba har sai ta kai Allah ya so shi to za mu kuma Allah ya so mutum menene zai samu sai Allah ya ce to eh to amma wannan kamar da na faɗi bayan farilla ne fa ta samu bayan farilla ne ta samu fa idza ahbabtuhu Allah ya ce to idan na so shi shi shi bawa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi to sai in kasance jin shi wanda yake ji da shi ko kuma kunnen shi wanda yake ji da shi wa basarahu allazi yusiru bihi da kuma idan shi wanda yake gani da shi ya in zamanto ni ne kunnen shi wanda yake ji da shi ni ne idan shi wanda yake gani da shi wa yadahu allati yabtashu biha kuma in zamanto ni ne hannun shi wanda yake shimka da ita wa rijlahu allati yamshi biha kuma in zamanto ni ne kafar shi wanda yake tafiya da ita wal in sa'alani Allah ya ce kuma wallahi da zai tambaye ni la u'tiyannahu wallahi sai na bashi duk abin da ya tambaye ni ya roki ni yana bashi wala in ista'azani kuma wallahi idan ya nemi tsari na la u'izannahu to wallahi zan tsare shi Allahu akbar kaga ashe na filfili yan uwa abin yi ne amma bayan farilla ta samu amma bayan farilla ta samu in farilla ba ta samu ba nafila ba ta yin amfani dan haka kamar yadda shashin manyan malamai kala ba'adu akabir manyan malamai shashin su yace man shaqalahu al-fardu anin nafli duk wanda farilla ta shagaltar da shi game da nafila farilla yake yi har bai samu ya nafila ba fa huwa ma'zurun shi abin yi mahamzari ne abin yafewa ne farilla ya dinga bai samu ya nafila sai a yafe mishi amma wa man shagalahu an-naflu anil fardi wanda nafila ta shagaltar da shi game da farilla yana yin nafilfili bai samu yi farilla ba fa huwa maghrurun to wannan rudadde ne wannan ya rudu yayi aikin banza wal iyad billah wa qala al-ghazali kuma imam ghazali rahimahullah Allah ya kanshi madaukin sarki yake cewa al-musalli mai yin sallah la tuqbalu lahu nafilatun hatta yu'addi al-fardiyata to ba a amsa mishi nafila sai inda ya bada farilla kalin Allahu akbar dole ne sai in ka ba da farilla sannan nafila za ta yi amfani shi kuma salman al-farisi babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa radiyallahu anhu yake cewa mislu alladhi yuksiru al-fada'ila wa la yukmilu al-fara'ida ka misli tajirin khasira ra's malihi wa huwa yatlubu ar-ribha yace misalin wanda yake yawaita abubuwa na nafilfili mustahabbai na nafila amma bai cika farloli yace to kamar misalin dan kasuwar da yayi asara uwar dukiyar shi ce wai kuma yake neman riba kaka za a yi wanda babu uwa kuma yace samu riba mutumin da yake haukan ya samu riba kuma babu uwa to ai wannan ai shirme ne yake to misalin shi inji Salman al-Farisi wannan wanda babu uwa kuma yake neman riba haka misalin haka misalin wanda ya bar farilla kuma yake nafila wai yake ta ladan take nema da haka ni kokari mu gyara farillan muka gyara farillan to in muka zo da nafilfili da kuma azkare wanda za mu yi ta yi daban-daban wanda ba dole Allah dora mana ba to mutum in bai bari ba har sai ya kai inda Allah zai so shi kuma Allah ya so shi to ya zamanto komin shi ma Allah ne da kunnen shi da idan shi da hannun shi da kahoshi wannan kuma magana ce wadda take mai girma ko da dai ba mu gane ta ba to mun san dai wani abu ne wanda yake babba kuma sakamakon da gane wanda Allah ya bamu wanda zai kwantar da hankali Allah har yaran su ake kuma wallahi duk in ya roke ni sai na bashi kuma wallahi in ya nemi tsari na sai na nemi tsarin shi na haka abin da zamu yi shine mu yi kokari farko mu cika farloli sallolin mu da azumi da zakka da sauran abubuwa duka zakka da haji wanda suka zama wajibi akan shi to bayan wannan kuma kar mu tsaya akan farilla kare na bilfili na alkhairi mai tayin su na salloli na azumi na sadaka na azkare istighfari salatu annabi la ilaha illallah sada zumunci da taimakon bayan Allah da duk abubuwa wanda suke na nafilfili to in muna yin su to Allah ya ce din mai yin wannan sai ta kai inda zai zamanto wannan gabu'un nashi ma duka ba nashi bane Allah ne kuma komi zai roki Allah Allah zai bashi kuma duk tsarin da zai nema Allah ya tsare shi to kuma Allah eh zai tsare shi don haka muna fatan wannan hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu iko aiki da shi kuma yana da cikin abubuwa na alkhairi misali fa'ida guda da zamu cike da ita yace ruwiya amma aqal bin yasar an ruwaito daga ma'aqal dan yasar radiyallahu ta'ala anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata a gare shi annahu qala annabi yace man qala hina yasluhu thalatha marratin duk wanda ya faɗi lokacin da ya waye gari so uku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معناه هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سو أكو وقرأ ثلاث آيات كم يكرن تآوي أكو من آخر سورة الحشر نكرشن سورة الحشر معناه سوني لو أنزل نهار زي كرشن سورة توكل الله به سبعين ألف ملك الله زي وكل ملائكة دبو سبعين قريش yusalluna alaihi sai su yi addu'a akan shi hatta yumsi har ya mareta wanda ya haka nan da sahi wa in ma ta fi zalika yawan kuma in ya mutu a cikin wannan wurin mata shahidan ya mutu yana shahidi Allahu akbar wa man qalaha kuma wanda ya fade ta hina yumsi lokacin da ya mareta kana bi tilkal manzila shi ma zamanto a irin wannan matsayi kenan inda mareta ne mutum ya karanta wannan abin da aka faɗi shi ma Allah zai wakkala mai mala'ika dubu saba'in su ta mishi addu'a kuma in ya mutu a cikin wannan daren kayan sa hallo ya mutu yana shahidi shine ai ayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim uku sannan a karanta lawan zanna hadal qur'an ala jabal har zuwa karshen sura assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh